sai ce babu wujubi ta'ati wali ulil amr babu mai magana akan wajibcin biyayya ga shugabanni ثم الأئمة في المعروف طاعتهم مفروضة ثم الأئمة في المعروف طاعتهم مفروضة وفي, وفي, وفي, وفي بالعهد الذي عقدوا ولا يجوز خروج بالسلاح عليهم ما أقاموا على السمحاء واقتصدوا أما إذا أظهروا الكفر البواح فقاتلوا أئمة كفر حيثما وجدوا بيئة قشوا قبني أئمة الأمر ولي الأمر ko auliya'ul amr sune al'ulama'u wal umara malamai da shugabanni dukkan su ana musu biyayya a cikin abin da bai saba ma Allah ba to sai dai a wannan babin in aka kulla kai tsaye magana tana komawa zuwa ga al'umara waɗanda suke jagorori a cikin lamarin rayuwa masu mulki dole za a yi musu biyayya ya ayyuhal ladina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace isma'u wa ati'u wa in wa in istu'mila alaykum 'abdun habashiyyun ka'anna ra'sahu zabiba wannan yana cikin sahihul bukhari an Anas bin Malik ku ji ku biyayya ko da shugaban da aka daura muku bawa ne dan habasha kanshi a cikurkuda kai ka ce an jera zabibi busasshen inabi yace kuma biyayya ba a kallon wani kala ne shugaban inda musulmi ne kawai ya zama shugaba a mai biyayya dole ne to da ka sai ya ce yi musu biyayya da'atuhum mafruḍatun fil ma'ruf cikin abin da bai saba ma shari'a ba wa fi bil ahdi alladhi aqadu dan cika alƙawarin da suka kulla na jagoranci da kulawa da haƙƙin musulmi su ko musulman su cika alƙawari na biyayya da kyakkyawar addu'a ga shugabanni wala ya juzu khurujun bisilahi alaihim baya halatta ai fito na fito da makami a kansu ma aqamu ala samha'i wa qatasadu indi suna tsaye saman addinin musulunci as-samha shari'atu samha ita ce shari'atul islam wa qatasadu kuma suka yi tsakatsaki suka yi taka tsantsan ma'ana an ba su kafirta Zuma da sallama ya ce ba a yaƙasu hasi an ga kafirci bayyanani amma idza azharul kufra al-bawaha idan suka bayyana kafirci wanda ya kasance a ƙarara faƙatilu a immata kufurin haifu ma wuje daga ikatibasi faƙatilu a immata kufur jagorori arna to wannan sai a yaƙe su ba in ba kafiri ba ne ba a yaƙar shi duk zalincin da zai nabi sallallahu sallama ya ba da labari a harisun ammar harisun ubada ibn sabit ubada ya ce annabi ya kira mu sallallahu sallama cikin abin da ya gaya mana na bubaya'a da muka yi da shi shine ala sam'i wa ta'a yace fi man shatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatin alaina zamu ji ga shugaba zamu biyayya a halin walwala ko takura a halin tsanani ko sauki ko da an mana san rai ko da an fifita wasunmu akan mu wa alla nunazi al'amra ahla kuma kan mai jayayya wa shugaba cikin lamarinsa illa an taro kufran bawahan inda kun fihi min Allah burhan ce sai in kun ga kafirci karara wanda kuna da hujjar da za ku kare kanku a gurin Allah subhanahu ta'ala. to in ba kafirta yayi ba to fa ba a mai fito na fito dan a wata riwayar yace masla masallu lisu ummu salama suka ce afala nuna bizuhum ba za mu fito na fito da shugabannin da ke zalunta mu ba annabi ya ce a'a in dai har suna sallah fito na fito koda da harshe ne inkari alanan haramun ne ga shugaba bid'a ce su ibnu abbas sun nassanta kan bid'ancin haka da sauran sahabbai da dama nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya ake ma shugaba nasiha ba nasiha ce ba a yi ba amma da salo da usulubi da tafarki na sunna so in ka ga wani abu daga shugabanka in za ka mai nasiha man arada an yansa halibi sultanin fala yubdihi alaniya ci wal ta'khudh bi yadihi wal takhlu bihi fa in akhadha wa illa faqad adda alladhi alayhi ka kama hannun shi ka je ka mai nasiha wana ka kebe da shi in ya dauka shi kenan in bai dauka ba to ya zaka yi da shi ka sauki hakkinka a fito saman mimbari gurin wa'azi ana caccakan shugabanni ya saba mata farkin magabata Allahu musta'an babu wujubun nasihati fi ad-din wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wajibci yin nasiha cikin addini ma'ana sauke haƙƙin kowa wanda ya kasance yana da shi a kanka da kuma umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna ثم النصيحة قل فرض بكل معانيها هي الدين فاعلم إذ هي العمد لله والرسل والقرآن ثم ولاة الأمر ثم عموم المسلمين هدوا والأمر بالمعروف مع علم به ولعفو خذ وأعرض عن الجهال يتئدوا كذلك النهي عن نكر ومورده قول فسخطا إذا لم تستطعه يدو yace nasiha ka ce fa ka gai ka ambata cewa farilla ce akan kowa tare da yin hani daga abin da ya kasance wato fardun bi kulli ma'aniha duk wata ma'ana ta nasiha to wajiba ce yana nuna ma'ana tana da faɗi ba an ce nasiha kawai tunatarwa ba a nasiha shine tsaftacewa da tacewa da tankadewa kai komi yanda ya dace to wannan wajibi ne hiya addini ita ce addini gaba daya fa'alam idh hiya al'umud ka sani domin ita ce ginshikai na addini sai ya ce addinin nasiha hadisin wato tamim addari gawa ake nasiha lillah mim an nasiha ga Allah tsarkake ibada gare shi tantagariyar tauhidi a gare shi war rusuli yin nasiha ga manzanni tantance biyayya da rashin hada su da wasu a gurin tashri'i a addini girmamawa so da kauna wanda za ka yi musu fiye da wanda kake ma duk wata halitta uwa ce ko uba ɗa ne ko mata ɗan uwa ne ko aboki ba shi da matsayi da kima irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyarka ka iya sabawa da kowa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba wanda ya isa ya sa ka saba ma annabi sallallahu alaihi wasallama wannan haƙƙi ne na manzanni a wannan kenan wal qur'ani da yin nasiha ga alqur'ani biyayya da koyi girmamawa karantawa aiki da shi karantar da shi sauraron shi da sauran abubuwan da suka shafi haƙoƙin shi wa qalar rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura la takum mimman hajara alqur'an bi tarki qira'atihi aw tarki tadabburihi aw tarki tilawatihi aw tarki ta'allumihi aw ta'limihi la la la kun kulla yawmin wa fi kulli waqtin muta'alliqan bilqur'an imma tilawa wa imma tadabbura وإما تعلما وإما تعليما وإما استماعا وإما حكما به وإما التحاكم إلى من يحكم به duka wannan yana cikin wajibcin haƙƙin alƙur'ani a kanmu thumma wulatil amri sannan yin nasiha ga jagorori mun ji cewa ana musu nasiha cikin girmamawa an fahimta ko thumma umumil na hudu hakan nan dukkanin musulmai waɗanda suke kan shari'a to ana ɗaura su a yi musu nasiha yadda ya dace uba ne uwa ce kowa da da haƙƙi a kanka maƙoci ne ɗan uwa ne abokin tafiya ne abokin zama ne baƙo ne wane ne yana da haƙƙi a kanka fa'a'adhi kullazi haqqin haqqa hadha hadhihi hiya nasiha wal amru bil ma'ruf ma'a ilmin bihi yin umarni da kyakkyawa tare da sanin menene kyakkyawa din kenan sai ka san abin nan wajibi ne kafin ka umarci mutane mustahabbi ne kafin ka umarci haramun ne kafin ka hana mutane makruhi ne kafin ka hana mutane an gane ko ba kamar da'awa ta yan tabligh ba ko indai an ganka da gemu shikenan sheikh a baka ka zo kai wa'azi kai tabaran barama wali afwin khudh yace kai riko da afwa kana son ka zauna lafiya da mutane ka dinga yafiya wa a'rid 'anil juhal ka kauda kanka daga ainihin wato jahilai ya ta'idu wato ainihin mutum yana taka tsantsan a cikin haka yana bi a sanni-sanni al-itti'ad huwa tamahul kadhalika an-nahyu an nukrin wa mawridihi hakan nan yin hani daga abin da yake munkari da gurin da ake yin sa ana hana aikata munkari da hana zuwa inda ake aikata munkari wallazina idza wa idza marru bil lagwi marru kirama in sun wuce inda ake saban Allah ba suna mutunta kansu su ki zama a gurin shine mauridul munkari haramun ne a halarce shi kamar yadda aka haramta aikata munkari domin ya ce wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi fa imma yunsiyannaka ash-shaytan fala taq'ud ma'a ba'da adh-dhikra ma'a al-qaumi adh-dhalimin wa qawlun fasukhtan gurin da ake aikata saban Allah ko wanda yake aikata saban Allah za ka hana shi da magana na farko kenan bayan in ka kasa hanawa da hannu fasukhtan sannan in ka kasa da magana sai ka ki abin idlam tastati'hu yadu idan hannu ba zai iya hanawa ba in hannu ba zai iya hanawa ba ma'ana sai magana in magana ba za ka iya ba ko ba za a ji ba ko ba zai yiwu ko ba za ta kai gare shi ba ka kyamaci abin a zuciyarka wa zalika adhaful iman hadisin abu sa'id من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان يتقبل تشيوا باب الشرع وأصول الفقه باب مغانا أكم شريعة المسلم مقاصد شريعة لكم وصو أصول وندد سوء أكي غاني الدين شين أصول الفقه وتقاعدة كون ضابطي كون أصلي كون توشي wanda in ka gane shi za ka fahimci kaza halal ne kaza haram ne ko da a dunkula jinsin abubuwan da ke kama da wannan za ka iya gano su ko baka san aya kai tsaye wadda ta hana ba ko hadisin da ya hana shi amma za ka iya auna shi da wasu ayoyi da ainihin wasu ayyuka da suka shiga cikin wannan asila kun gane ko والشرع ما أذن الله العظيم به من الكتاب وآثار النبي ترد مما روى العدل محفوظا ومتصلا عن مثله صح مرفوعا به السند ولقول والفعل والتقرير حيث أتى عن الرسول فللتشريع يعتمد إلا إذا جاء برهان يخصصه بالمصطفى أو بشخص فيه ينفرد والأصل في الأمر فاعلم للوجوب فلا يسار للندب إذ لا سارف يرد والنهي للحذر إذ لا نص يصرفه إلى الكراهة هذا الحق يعتقد ومستوي الطرفين ادع بالمباح الإباحة فلا يلام في فعله أو تركه أحد وما به ينتفي حكم فمانعه وعكسه سبب يدريه مجتهد والشرط ما رتب الإجزاء وصحته عليه أو نفي حكم حين يعتقد يكتوى والشرع ما أذن الله العظيم به إن أنت الشرع شين أبند الله تعالى إذني دا أيشي إن الحكم إلا لله hukunci aina Allah shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan kaga kenan ash-shari'atu ma atat an Allah azza wa jal min al-kitabi na ayoyin al-qur'ani wa atharin nabi taridu da kuma a riwayoyi na annabi sallallahu alaihi wasallam da suke zuwa su ma shari'a ne domin Allah ne ya mai izini ya kawo kuma Allah ya izini a mai biyayya wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idhnillah cikin suratul nisa' Allah ce duk annabin da muka aiko ba ma aiko shi ba sai dan amai izini izini sai dan amai biyayya wannan kuma izini ne daga Allah daga ina ake samun hadisin mimma rawal adlu mahfuzan wa muttasilan an mithlihi sahha marfu'an bihi sanadu daga cikin abinda adali ya ruwaito adali wanda ake karbar riwaya shi shine wanda yake mai gaskiya mutumin kirki wanda ba a taba kama shi da wani kabira daga cikin kaba'irul zunubi ba baya aikata ma kananun laifi ya dawwama a kansu baya aikata abin da zai zubda mai mutunci ko da halal ne wannan shine wanda yake adili man ijtanaba al kaba'ir wa lam yusirra ala as-sagha'ir wa lam wa kana la yaf'alu ma yukhillu bil muru'ati walau kana halalan wannan shi ake kira al adl to wanda ya ruwaito ya zama adali mahfuzan abin da ya ruwaito ya kasance kiyayayye ne ya zama dabit kenan dabtu sadrin aw dabtu kitaba an gane ko wa muttasilan abin da ya ruwaito kuma ya zama a jone yake da juna babu inqita'i ba mursal ba ba mu'dal ba ba mu'allaq ba ba munqati' ba ya zama to muttasilul isnadi ne an mithlihi ya ruwaito daga irin shi shi ma wanda yake adili ya ruwaito abin da ya ji ya ruwaito wannan abin yana mai kiyaye da shi sahha wanda ya inganta dai da sauran hanyoyin da ake gano ingancin hadisi marfu'an bihi sanadu wanda isnadi ya zama daukakakke zuwa ga ainihin wato shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine hadisin da ake aiki da shi a cikin shari'a والقول والفعل والتقرير حيث أتى عن الرسول فللتشريع يعتمد يعتمد magana ko aiki ko tabbatarwa indi daga annabi suka zo sallallahu alaihi wasallama to ana dogaro da wannan a cikin shari'a maganar annabi shari'a ce aikin annabi shari'a ne ayi a gaban shi bai hana ba shari'a ne kun gane ko shine taqrir magana shi kamar innamal a'malu binniyat aikin annabi sallama kamar sallar duha da ya raka'a takwas a gidan ummu aiman a fatuhu makka takririn annabi ayi a gaban shi sallallahu alaihi wa sallama bi ainihin wato hana ba kamar lokacin da wani bawan Allah ana sallah ya shigo bayan an yi rabbana wa lakal sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu sai yace hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi annabi yace wa ya faɗi wannan magana yayi shiru yace innahu lam yakul su'a ba mummunan magana yayi ba yace ni ne sai yace falaqad ra'aytu bid'an wa 30 malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwala naga mala'iku sama da 30 suna rige-rigen wa zai fara rubuta ta kaga mai taukidi ne da ta'ayyidi cikin takariri kun gane ko to kaga duka waɗannan ana kiran su a alhadith haythu ata ani rasuli falit tashri' saboda shar'antawa ne suka zo yu'tamadu ana kudurin haka ana dogaro da haka illa idza jaa burhanun yukhassisuhu bil mustafa aw bi shakhsin fihi yanfarid sai in wani dalili ya zo wannan aikin da annabi yayi fa ya keɓance shi ne shi kadai shine ake kira makhsusi ko ake kira khususiyya ko kuma ya keɓanci wani daga cikin sahabbai ko cikin mutane shi kaɗai ne da dalili amma ba a da'awar khususiyya illa dalil kamar yadda ibnu hazmin ya faɗa cikin al-ihkam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabbai na wisal sai ya hana su sai suka ce innaka tuwasil ai mun ga kai ma kana yi wisali a wuce da azumi a sha ruwa ka kisha ayi sahur ka ki kai kwana biyu uku a haka sai suka ce ai kana yi sai ce ai ni ba irin ku bane nakan wayi gari kamar na ci na sha Allah ya bani wannan damar da haka sai suka daina aga sun gane wisali khususiya ce gawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar me auren mace ba tare da sadaki ba ita ta kawo kanta alwahibatu nafsaha Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu inna ahlanna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminika mimma afaa Allahu alayk wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati allati hajarna ma'aka wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin ba a iqtida'i da ta'assi a cikin wannan matsala da annabi sallallahu ta shafi shi shi kadai yin aure sama da mace hudu ya shafi annabi shi kadai ne sallallahu alaihi wasallam ko abun ya keɓanci waninsa kamar sahabin da yayi layya ya yanka dabba shi kafin ya fito sallar me sallar idi annabi yayi huduba bayan an yi sallah yace wanda yayi sallah a masallacin mu yaje yayi yanka daga baya layya shi tayi wanda ya yanka kafin yayi sallah fashatuhu shatu lahm dabba shi kawai ya sha nama ba layya yayi ba wannan sahabi malik ibn dinar yace ya rasulullah ko ibn nadr yace ya rasulullah abin da yasa ina da makwabta kaza ba su da abin da za su cika annabi yace to babu laifi yace amma ina da wani dan karamin dan akuya shi bai kai layya ba amma na fi son shi fiye da manyan awaki guda biyu ma annabi yace je ka yanka shi amma la tujzi wa an ghayrika in ba kai ba ba wanda ya isa ya haka kaga khususiya ce shi gare shi haka salim maula abi hudhaifa da aka bashi damar matar abu hudhaifa ta tsiyayo mai nonanta a cikin kwano ya sha dan ya samu halaccin ya shiga gidan tunda sun saba da shi tun yana karami kaga wannan shi ma khususiyya ce gare shi dalili ya tabbata kun fahimta ko sai ce wal aslu fil amri fa'lam lil wujubi fala yusaru lin nadabi illa idh la sarifun yaridu asali a cikin duk umarnin da shari'a ta yi ka sani cewa fa yana nuna wajibci ne duk abin da aka ce a yi to ma'ana a yi shi a kan dole wa aqimu sala wa atu zaka duka umarni ne na wajibi fala yusaru lin nadabi ba a komawa zuwa ga wani hukuncin a ce ai mustahabbi ne idla sarifun yaridu in dai ba wani sarifi ne ya zo ba sarif shine dalilin da zai nuna wancan hukuncin bayan da ka fahimta ba ga yanda yake a asali kun gane ko ana iya samun umarni amma wani dalili ya zo ya nuna cewa wannan umarnin ba na me ba na wajibci ba ne ba kamar yanzu misali wa idha halaltum fasdadu fasdadu fi'lu amrin ne ko Allah ce idan kuka fita daga ihrami kuna iya yin farauta ku ya ko mahajjata ko masu umra wannan umarnin da ayi farauta umarni ne ba na wajibi ba daga sai a kalli asalin menene farauta mustahabbi ne ko halal ne mubahi ne to yanzu cewa fasdadu umarni ne na mubah ba na ba na haramci ba na wajibci ba so da akwai dalili shine idan abu an an hana yin shi daga baya sai aka yi sauki to zai dawo zuwa ga asalin shi ne na farko na yawwa fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah aka kare sallar juma'a Allah ce a tafi ai kasuwanci to a tai ai kasuwanci wajibi ne ba wajibi bane mubahi ne shi ma irin wancan ne saboda da an ce kar ayi ne saboda kiran sallah to yanzu an yi sallar al-hukmu yaduru ma'a illati wujudan wa adam udimat al-illatu fa'udima fa'adima al-wujub yani al-hukm mun gane ku sai yake cewa wan nahyu lil hadri lil hadri idh la nassa yasrifuhu ila al-karahati hadha al-haqq yu'taqadu shi ko hani duk inda ka ganshi saboda haramci ne shine hadr inda aka ce kar a yi to in kai za ka samu zunubi idla nassa ya surifu in dai ba an samu nassan da zai karkatar da shi ba ilal karahati zuwa ga karhanci kamar yadda ake karkatar da wajibi zuwa ga mustahabbanci ana karkatar da wato hani daga daga haramci zuwa ga karhanci hadha alhaqqu yu'taqad wannan shine gaskiya wadda ake kudiri yanzu fadin shi la yashrabanna ahadukum qa'iman kar ɗayanku ya sha abin sha a tsaye asali hani yana nuna haramci amma shan ruwa a tsaye haramun ne ba haramun ba ne sau da akwai sarif an ga annabi ya sha ruwan zamzam a tsaye ya sha daga salka a tsaye ya sha sauran ruwan alwalar shi a tsaye kinan can da ya ce kar a sha ana nuna sha a tsayen bai dace ba sha a zaunan shi ya fi amma sha a tsaye halal ne saboda ya aikata ba zai yiwu ya aikata haramun alhalin ya hana ba la tanha an khuluqin wa ta'ti mithluhu arun alayka idha fa'alta azim wa mustawa at-tarafayn du'u al-mubah fala yulamu fi fi'lihi aw tarkihi ahad wanda bangarorin shi biyu duk ɗaya ne an samu daidaito tsakanin ko kai ko karkayi wannan ka kira shi mubah mubahi kenan shine halal fala yulamu fi fi'lihi aw tarki ahad ba a zargin kowa dan ya aikata shi ko ya bar shi kamar cin abinci za ce da safa dole sai ka ci tuwon laushi ba an kaga dama ka ci kaga dama ka bar shi sai dai in barin zai cutar da kai a ce to ka ci in akwai wani ka ce a ni kaza zan ci ba kaza ba wanda zai zarge ka shine mubahi وما به ينتفي حكم فمانعه وعكسه سبب يدريه مجتهد duk abin da ya kasance da shi hukunci ke koruwa in aka same shi abin da ake nema na lada ba zai samu ba na inganci ba zai samu ba shi ake kira mani'i wani zu mutum ya salla ba alwala in tafal hukum ya yi salla ko bai yi ba to sallar ta yi me ya hana ta yi rashin alwalan nan to kaga ita ce mani ita ce katanga wa aksuhu sababun shi ko akasin mani'i shine sababi yadrihi mujtahidu mujtahidi mai kokari a addini da ya kai haddin ya gano daga nassi na alqur'ani ko sunna ya san me ake nufi da as-sabab sababu qabuli sala shine an an yatawadda al-musalli wa an yastaqbila al-qibla wa wa wa to shi kishiyar me mani'i والشرط ما رتب الإجزاء وصحته عليه أو نفي حكم حين يفتقد شيكو الشرط شيني ما رتب الإجزاء شيني أبن da yake tabbatar da ijza shine abu yayi wa sihhatuhu alaihi ingancin hukunci ingancin aikin yana kan sharadi sai in sharadi ya cika aikin zai inganta aw nafi hukmin hina yuftaqadu ko kuma a kore wato hukunci lokacin da aka rasa sharadi kamar aka yi sallah ba natsuwa gashi an yi sallar amma ba ta yi ba saboda fuqdanu sharti ka fuqdanu alwujudi shi yasa ya ce ma almusi'u salatahu irji fa salli fa innaka lam tusalli shi a sharku suna cewa ma yalzamu min wujudihi alwujuda ma yalzamu min adamihi aladam wa la yalzamu min wujudihi alwujuda in babu shi babu ibada kuma dan akwai shi ibada bata cika ba mutum sai ya alwala kawai ya fuska yayi sallah sallah bata yi ba amma sai yayi sallah ba alwala rashin alwalar ya haifar da rashin sallah sadaki sharaɗi ne na ingancin aure aka ce ba za a biya sadaki babu sadaki kawai babu aure don an biya sadaki an yi aure ba a yi ba la yalzamu min wujudihi alwujud wa yalzamu min adamihi aladam kun fahimta ko sai yake cewa wa nafidhun wa bihi wa bihi i'tudda as-sahih kama نقيضه باطل ليست له عمد ثم الوسيلة تعطى حكم غايتها فرضا وندبا وحذرا عنه يبتعد والرخصة الإذن في أصل لمعذرة وضدها عزمة بالأصل تنعقد والأصل أن نصوص الشرع محكمة إلا إذا جاء بنقل الأصل مستند وأي نس أتى مثل يعارضه وأمكن الجمع فهو الحق يعتمد وحيث لا ودريت الآخر اقض به نسخا لحكم الذي من قبله يرد أو لا فرجح متى تبدو قرائن ترجيح عليها احتوى متن أو السند والمطلق احمل على فحوى مقيده وخص ما عم عم وخص ما عم بالتخصيص إذ تجد والحذر قدم على داعي إباحته كذا, كذا على النفي فالإثبات معتضد كذا الصريح على المفهوم فاقض به وهكذا فاعتبر إن أنت, إن أنت منتقد وأي فرع أتت في الأصل علته أو كان أولى بها فالحكم يضطرد ولا تقدم أقاويل الرجال على نس الشريعة كالغالين إذ جحدوا ولا تقلد وكن في الحق متبعا إن اتباعك فلتعلم هو الرشد إذ الأئمة بالتقليد ما أذنوا لكن رد المورد العذب الذي وردوا ولتستعن بفهوم القوم إن لهم بصائرا كم بها ينحل منعقد وأعلم الأمة الصحب الأولى حضروا مواقع الشرع والتنزيل قد شهدوا أدرى الأنام بتفسير الكتاب وأفعى للرسول وأقوال له ترد إجماعهم حجة قطعا وخلفهم لم يعده الحق فلتعلم فلتعلمه مجتهد فليعلمه مجتهد اردد أقاويلهم نحو النصوص فما يوافق النص فهو الحق معتضد ما لم تجد فيه نصا, نص نصا قدم الخلفاء إذ هم بنص رسول الله قد رشدوا na'am yake cewa wa nafidun abinda ake kira nafid wa bihi tudda sahihu da shine ake dogaro da inganci kama naqiduhu batilun laysat lahu umudu kamar da yake shi yashi shine batil wanda bai da wani ginshikai da zai rike shi idan an ce wannan aikin nafid ne yani sahih in an ce sahihi kaga shine alladhi istawfa ash-shurut wa salima min al-mawani' wa istawfa al-asbab ko a ce iktamalat fihi al-asbab wantafa anhu al-mawani' wastawfa ash-shurut abinda ke sa abu ya zama sahihi nafizi shine zama ya cika sharuɗa ya kauce daga duk wani mani'i sababi ya cika a cikinsa kamar shi ana cewa nafiz ko a cikin mu'amala kamar uqud kasuwanci auratayya sauransu ana cewa sahih a cikin ibada kamar sallah kamar azumi to dukkansu suna da shurut suna da asbab suna da mawani duk wata ibada akadi ne na aure na kasuwanci na kaza ibada ce ta sallah ko azumi akwai sharuɗanta akwai asbab ɗinta akwai mawani ɗinta mawani da asbab dama kishiyoyin juna ne sai shurut aure ne yana da sharuɗa yana da rukunai yana da kaza yana da kaza sai da sadaki sharaɗi sai akwai wanda za a aurar ɗin miji da mata ko ba aura magaibu aure sharaɗi ne akwai mawani mawani kamar ta zama kanwashi ko ya zamanto mijin kanwata ko ya zama mijin ammata ko mijin halatta duka wannan mawani ne akwai asbab asbab din ga sunan miji da matan kuma suna son junansu kuma kaza an kore mawani to idan duka abinda ake nema ya samu shine istifa'u shurut sannan an samu tawaffurul asbab sannan an samu intifa'u almawani to shikenan ya zama nafiz in an daura shi yayi shi kuma ibada sai yi amfani da kalmar sahih sallah ce aka yi ta da alwala akan lokaci ana fuskantar alƙibla aka cika rukunnanta aka yi kaza a zahiri sahiha ce Allah ne kadai amma ya san ta karbu ko bata karbu ana magana kan hukuncin zahiri wallahu ya tawalla sara'ir thummal wasilatu tu'ta hukma ghayatiha sannan hanya ana bata hukuncin wato kololuwarta an yadda aka bi za a kai zuwa ga wani abu sai a kalli wancan abin da za a take gare shi hukuncin duk da yake da shi to ita wannan wasilar ita ma tana da wannan hukuncin al-ghayatu الوسيلة لها حكم الوسائل لها حكم المقاصد الوسائل لها حكم المقاصد فرضا إذا فرلا ني غاية دن وسيلة فرلا وندبا حكا إن مستحبي ني غاية وسيلة غاية مستحبي وحذرا إن حرام ني وانتن أبن تو ونن هنير إتما حرام تي عنه يبتعد زأني سنتي إتما وسيلة sata menene ita haram hadar kenan ko an hana to hanyar da zaka bi kai sata ita ma haramun ce ka bi ta koda wani zai bi hanyar ya samu lada kai in ka bi hanyar zanubi zaka samu li'anna alwasa'ila laha hukm almaqasid shi yasa malikiya suka ce wanda ya fita balaguro na saban Allah baya yin kasarun baya yin jam'u bainas salatayn in guzuri ya kare mai ba a taimakon shi tunda balaguran na zunubi ya tafi sata ya tafi yanke zumunci ya tafi kaza ba daidai yake da wanda ya fito don sada zumunci don kasuwanci don neman ilimi don aikin hajji don kaza su wannan kaga in an kalli tafiyar shi inda za shi aikin hajji wajibi ne ko to ba sai ya je zai zai yi aikin ba to tafiyar ma wajiba ce domin alwasa'il la hukumul hukumul maqasid wanda ya ci abinci don ya ji daɗin karatu yin karatun ibada ne to cin abincin shi ibada ne wanda ya ci abinci don ya ji ƙwarin jiki ya je ya rawa to cin abincin shi hukuncin da rawan yake da shi shi cin abincin yake da kun fahimta kuwa mun gane wa rukhsatul idnu fi aslin li ma'dhiratin wa didduha azamatun bil aslin tan'aqidu in an ce rukhsa shine a ba mutum izini a cikin wani asali daga yadda yake sai a sassauta mishi lima'aziratin saboda wani uzuri da yake da wadidduha kishiyar ruksa azama abinda yake da zafi-zafin shi haka dama aka ce a yi shine azama bil asali ta na'akadu wannan ita da asali take kulluwa shi ko ruksa in ya zama ruksa gare ni ga sauran al'umma ba ruksa ba amma azama yanda ya hau kaina ya hau kan kowa sallar azhar azama ce ga mutanen gari kowa sai yayi raka'a nawa raka'a hudu to balaguro fa dan balaguro me zai yi kasuru kenan shi ruksa ce wasu suka ce ruksa ce kasu suka ce azima ce kun gane ku azumin ramadana in ya kama me Allah ya ce famin shahida min kuma shahara falyasum umarni ne duk wanda ya halarci wannan watan yana gari to ya azumce shi to sai wani aka zo azumin bai da lafiya me aka mushi rukhsa amma ya sauki ya ajiye daga baya sai ya rama kaga shi uzuri ne yasa aka mai izini ya ran aka rangwanta mushi a asali yau din nan dole ya azumi amma sai gashi yana cin abinci me aka yi mai rukhsa aka yi mushi dole ta yi azumi yau haila ta zo mata sai ta ci abinci rukhsa sai aka yi mata mun fahimta ko والأصل أن نصوص الشرع محكمة إلا إذا جاء بنقل الأصل مستند أصلي هكونتو كونتن شريعة الجنسك أكن إحكام إحكام شيني أي أيكي دا ظاهرا أبو كوي أصلي دف أبن دا كجاء شريعة معنى شي تأصلي تزا الحقيقة الشرعية لأي تزا أي أيكي كوي إلا إذا جاء بنقل الأصل مستند سيدي إن دليلي يازو دا دوكي أصل دا وani mataki zuwa wani mataki kamar yadda asali a cikin umarni wajibi mun ji asali a cikin hani haramci mun ji to ana iya samun dalili ya kautar da shi daga wannan zahirin da yake muhkami zuwa ga wata ma'ana mu'awwala saboda wani nassi ana yin tawili tare da nassi kun fahimta ko ana yin tawili tare da nassi asali cikin al'amura na musulunci duk wata doka duk wata aya duk wani hadisi muhkama ne mana za a aiki da shi kai tsaye sai in dalili ya kautar da shi daga wannan ihkamin zuwa ga wata ma'ana mu'awwala wadda za a fassara wannan nassin da shi da wannan ma'anar saboda dalili kaza faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da cewa laisa alaika hudahu walakin Allah ya hadi man yasha an kore ma annabi mene a asali sai a ce asali an kore ma annabi ya iya shiryatar da wani to amma kuma sai aka ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim to sai a kalla sai a ce to wannan hidayar da aka kore ba ita aka tabbatar a can ba dan aka yi haka za a samu cin karo duk da zamu zo mu ji shi a cikin aljam'u cikin mas'alata aljam'u bainal muta'aridain amma nan yana magana akan asali cikin nassi shine wato muhkami kamar yadda al'amidi ya faɗa cikin al'ihkam sharhi ne na alwarakat kun gane ko ihkam littafi ne na usul shi ma aka yake cewa asali cikin duk dokar da ta zo dinnasin da ya zo shi ne muhkam ne zahirin shi za a yi aiki da shi sai in dalili ya nuna cewa ba zahirin ake nufi ba mun gane sai ke cewa wa ayyu nassin ata mithlun yu'ariduhu wa amkana al-jam'u fa huwa al-haqqu yu'tamadu yu'tamadu duk wani hukunci duk wani nassi da wani hukunci yazo yana mai cin karo da shi in zai yiwu a hada su to hadawa ita ce wajibi haka ake dogaro da shi shine kamar wancan masala innaka la tahdi da kuma laysa alayka hudahu innaka la tahdi man ahbabta kenan sai a haɗa su da cewa alhidayar da aka kore hidayatul tawfiq alhidayar da aka tabbatar hidayatul irshad bayani an ba shi dama yayi bayani na shari'a kuma a gane amma wa zai sa a gane gaskiyar abita Allah ne shi kadai kun fahimta ko وحيث لا ودريت الآخر اقض به نسخا لحكم الذي من قبله يرد a lokacin da ba zai yiwu a haɗa ba shi ne haifula haɗawa ba za ta yiwu ba wadda retal akira amma kasan na ƙarshen naskhan li hukumin ladhi min qablihi yaridu kai hukunci da cewa na ƙarshen ya goge wancan da ya gabace shi zuwa wancan da ya riga shi zuwa wannan nabiyin ya goge wancan na farkon in kasan tarihi ga na farko ga na biyu kun fahimta ku annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a karan fari duk abin da aka ci inda wuta ta dafa shi to sai an sake alwala amma daga ba sai zama la ya tawadda mimma massatuhu na illa idza kana lahmal jazur sai dai naman raƙumi ne kawai kaga wannan hukuncin na biyu ya goge ya goge hukunci na farko a da ana auren mutu'a daga baya shari'a ta hana kenan duk hadisin da ka je a karan fari an halatta ai mutaha to wa'annan hadisan da suka zo a khaibar sun haramta wancan kun fahimta ko annasikh wal mansukh kenan wanda hukunce hukuncen shi gashi nan a qur'ani ma hatta cikin ayatul musabara ayatul musabara cewa da farko Allah ta'ala me yace yace in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atin aka samu mutum 20 musulmai suka yi hakuri za su ci nasara kan kafirai guda 200 amma daga baya sai ce al'ana al'ana ai tarihi ne ko al'ana khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima anna fikum da'fa an yakun minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn kaga yanzu sai aka maida maimakon mutum ɗaya ya tarbi kafirai goma yanzu biyu zai tarba kaga an rage hukunci sai zama na farko mansukh ne na biyu nasikh ne nasikh da mansukh kun gane ko sai yake cewa aula ko ya zama ba a san nasi din ba فرجح متى تبدو قرائن ترجيح عليها احتوى متن او السند to nan sai kai tarjihi sai a ce wannan shi yafi wannan karfi da haka an dau wannan an ajiye wannan ba a tarjihin sai in an kasa hadawa sai kuma an kasa gane ga nasikh ga mansukh to sai ai tarjihi za a yi amfani da karfin abin da matani ya kunsa da sanadi na karfin isnadi ko karfin matani kaga ibnu abbas ya ruwaito cewa annabi ya aurina na maimuna lokacin annabi na cikin aikin hajji amma na maimuna ta ce annabi ya aure ta bayan ya fita daga aikin hajji to kaga wanne za a dauka na maimuna me yasa za a rajjaha riwayarta duk da tana cikin muslim ne waccan na bukhari saboda ita ce sahibatul qissa to kaga akwai karina ko tunda ya ce mata ta budo ƙara'in duk lokacin da aka samu wasu ƙara'in ƙara'in shi ne abin da bai kai hujja ƙarfi ba amma yana nuna akwai alamar magana kun gane ko? ya nuna akwai alamar magana mutum ne aka tadda shi cikin jini an sassoka mai wuka da aka zo aka tambaye shi wa ya kashe ka sai ya ce tsakanin wane da wane ne suka kashe mutum biyu ya ambaci sunansu da aka zo sai aka tar da wane da wanan nan guda ɗaya daga cikinsu baya gida amma guda yana na yana ta kwana abin shi an duba shi ba wata alama na biyun sai aka gan shi yana san ɗa zai shigo gida ya je ya ɓoye wani abu da aka zo aka ritsa shi sai aka jikin shi duk jini aka je aka ga inda ya ajiye abu nan sai aka ga wuka ce da jini to tuhumawa take ishara zuwa gare shi ga na biyun ko mai jinin amma ba da ido muka gan shi ba da haka sai a kausasa bincike a kan shi muttaham ne shi ake nufi karai to karina na nuna maimuna da ita abin nan ya faru in kowa zai manta yadda abin ya faru ita bai kamata ta mance ba kun fahimta ko sai ke cewa wal mutlaq uhmil ala fahwa muqayyidihi aw aw khussa ma amma bit taqsis id tajidu mutlaq a saki magana haka ba tare da kaidi ba shine mutlaq ihmil ala fahwa muqayyidihi ka daura shi akan ma'anar had wani nassi da yazo ya dabaibaye magana ya daure ta yanzu misali hadisi ya hana cin jini kwata kwata a aya ta hana cin jini kwata kwata da yace me hurimat alaykumul maytatu waddam an haramta cin mushi an haramta cin jini wannan mutlaq ne mutlaqud dam kenan kowane jini menene haramun ne a ci sai wata aya ta zo ta ce audaman masfuhan ta ƙayyade damu ɗin da me almasfuh ko jinin yanka jinin da ya biyo wuka bayan yanka shi aka hana kenan sai a ce ba kowane irin jini aka hana ba kenan a iya cin jinin da ke cikin anta an dafa shi ko jinin da ke cikin saifa ko e saifa ake ce mata kamar da ya ce uhillat lana maitatani wa daman amma maitatani ya ce falhutu wal jarad amma daman fattihal wal kabid wal kabid wa tihal kenan an ƙayyade jinin da aka haramta ci da addamul masfuh ne ba kowane irin jini ba a cikin dabba daga muqayyad shine hakimi akan al-mutlaq shine hakimi akan al-mutlaq wanda yayi kisan kai Allah ya ce fatahriru raqabatin mu'mina ya kisa na kuskure ya yanta bawa wani kala mu'mini amma wanda yayi zihari ya ce fatahriru raqaba ya yanta bawa ba a ce mu'mina ba wannan mutlaq ne raqaba kawai kenan ko arni ana iya yantawa a zahiri amma wannan ya bayyana wani kalan bawa ake yantawa mumini kun fahimta ko to wanda ya ƙarin bayani shi ake ɗauka a gabatar akan wanda ya zo da maganar sakaka mafhum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fima saqatis sama'ul ushur amfanin gonan da aka noma da ruwan sama za a fidda ɗaya cikin goma daga mutlakin abincin da aka noma za a fidda mai mai za a fidda mai zakka amma wani hadisin ya ce laysa fi ma khamsi fi ma fi ma duna khamsi awsiqin sadaqa abincin da bai kai wasaqi biyar ba buhu biyar wanda ke dauke da sa'i 60 60 kenan dai tiya 300 to babu zakka akan abin da bai kai haka ba in aka dauki wancan na farkon da hanafiya suka dauka suka ce kawai ko me ka noma ko buhu ɗaya ne sai ka fidda zakka to amma da za a ɗauko wancan sai a ja'a ba kowanne ake fiddamawa ba sai ya kai nisabi kamar yadda kowace dukiya ta zakka tana da nisab zakkar kuɗi zakkar dabbobi zakkar ma'adani zakkar rikazi amfanin gona duka suna da in dai nema kai banda rikazi da ka tsinta shi tsinta kai kawai kumusi za ka fidda ka ba muski ne inda shi ake cewa buhu ne akala ko dami akala baka san da shi amma wannan neman zinariya kake ka nema ka nema sai ta kai nisabi zaka fita kasuwanci kake kana tukuru sai ya kai nisabi zaka fita hatta ya hula alaihi alhauluma in ba amfanin gona ba shine wa atu haqqahu yawm hasadi mafhum sai yace aw khussa ma amma bit takhsis id tajidu koko ka kebance abinda yazo ta'mim yazo da am ka keɓance shi da dalilin da ya kawo shi maksusan kaga umumi kamar faɗin Allah wala tankihul mushrikati hatta yu'min karku auri mushrikai har sai sun yi imani mushriki shine kishiyarwa musulmi duk wanda ba musulmi ba mushriki duk wacce ba musulma ba mushrika ce kenan an hana mutum ya auri wanda ba musulma ba kwata-kwata a cikin wannan ayat ta baqara a wani gurin su yace wal muhsanatu minal ladina utul kitab المحسنات من المؤمنين والمحسن من المؤمنات والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب su ma aka ce aure su mata katangaggu daga cikin yahudawa da kiristoci su ana iya auren su kaga waccan aya ta bakara ta nuna ba a auren wata wadda take kafira amma wannan ayar ta nisa ita bayyana ana iya auren ta ma'ida ko ana iya auren wacce take ba yahudiya ko kirista in dai ba mutuniyar banza ce ba in ba ta bin maza ana iya aurenta domin ya ce muhsanatin ghairu musafihatin wala muttakhidhati akhdan ana iya aurenta kenan ana daura am akan khas wanda ake daura mutlaq ala al-muqayyad usul al-fiqh kenan sai yake cewa wal hadhr qaddim ala da'i ibahatihi kaza ala an-nafi fal ithbat mu'tadid ka daura ka gabatar qaddim ka gabatar da haramci akan wanda ya yi wato da'awa ta ibaha wato sabani ake akan al'aslu fil ashiya asali cikin abubuwa menene wasu ka ce al'aslu fil ashiya il ibaha wasu ka ce al'aslu fil ashiya al hadhr asali cikin abubuwa suka ce wajibi ne wato haramun ne wasu ka ce asali halal ne to amma nan sai ya zabi cewa ka gabatar da haramci akan wanda suka yi da'awar halarci kaza alan nafi fal ithbatu mu'tadid hakan nan gurin korewa tabbatarwa shine ake rikewa ma'ana abinda aka kasa tantancewa ayi wato ya tabbata ko bai tabbata ba sai suka ce asali a tabbatar da shi al muthbitu wato aktharu hujjatan minan nafi ba a yin nafiyo sai da dalili amma ifbati in dai abin minal mumkinati ne to to shikenan sai a ce a tabbata to amma wancan reshen na farko abin wato asali cikin abubuwa a ce haramci ne wannan maganar na da rauni da ita ce ra'ayin Abu Huraira ba sahabi ba Abu Huraira min shafiiyya Abu Huraira min shafiiyya wani malami ne yace asali haramci ne wanda shine abinda Imam al-Haramain ya tafi akai cikin waraqat al-Amriti ma ya goya mai baya cikin nazmul waraqat to amma kasawa ake kamar yadda al'imamu sa'adi ya yi ana rabawa ana fayyace akwai tafsir in ibada ne al'asulul hazuru ba ka yin komi sai shari'a ta kawo maka dalili amma idan mu'amala ne ita mabuniyatun alalhilli hatta ya atiyal man'umin shari'a kamar yadda ya ce wa sakata an ashiya a rahmatan lakum ghaira nisiyanin falatar haifuwa duk abincin da ka gani za ka iya ce sai in dalili ƙarara ya hana ka ko kuma wata illa ta dalilin shari'a da wani maksadi na shari'a ya hana ka da abin da zai cutar ba sai an ce maka kaza bitta'ayin haramun bane in dai yana cutarwa la darara wala wala tulqu bi aydikum ila tahl wala taqtulu anfusakum ko amma asali duk wani abinci ko abin sha ko dabba ana iya yankawa a ci sai in dalili ya hana shi yasa aka togace aka hana cin alade aka hana cin kare aka hana cin jaki aka duk abin da ya kasance yana farauta da fiƙa ko da faratansa dalilai suka hana amma sauran su sun halatta kun gane ko kaza sarihu ala al-mafhumi faqdi bihi wa hakaza fa'tabir in anta muntaqidu as-sarih an-nass as-sarih shi ake gabatarwa akan al-mafhum idza qala al-imam sami'a Allahu liman hamidahu faqulu ga sarihi ne ko rabbana wa lakal hamd sai suka ce amma mu zai ce sami Allahu liman hamidahu babu dalilin da yace ma mu ka ce sami Allahu liman hamidahu fahimtar shi akai daga cikin wasu dalilai a to wannan kuma ai nasi ne karara kenan ba zai ce ba shine yafi wa ayyu far'in atat fi fi asfil asli illatuhu wa ayyu far'in atat fil asli illatuhu aw kana aula biha fal hukmu yattaridu duk wani hukunci far'i wanda wato asalin shi ya illa shi ta zo a asali illa shi ta zo a ainihin wato asali auka na aula ko kuma ma shi ya fi cancanta da wannan illar biha falhukumu ya taridu ta hukuncin ya shiga cikin shi wurin kiyasi yake magana kiyasul illa wanda shine babu sabani a cikinsa sai dai wato wasu daga cikin zahiriya kamar su ibnu hazm ne suka saba hukunci na asali ya zo da wani hukunci na haramci ko halacci akan wani abu sai ka ga ga wani abu duk da ba shi ba kan shi ake magana ba amma sifar da ke cikin wancan ita ce illar tana cikin wannan ko kuma ma sifar tafi waccan yawa to shi ma sai ka ce hukuncin da wancan ya ɗauka wannan ma zai ɗauka hukuncin da wancan ya ɗauka shi ma wannan zai ɗauka shi ake kira kiyasul aula wato an yi kiyasin wato ya tabbata a hukunci wani abu wannan abun haramun ne kamar giya haramun ce ita ko Allah ya haramta saboda me tana bugarwa mutum ya faɗa abin da bai sani ba to ƙwaya fa da babu ita a wancan lokacin ita ma za ta ɗau wannan hukuncin ko tunda ita ma tana bugarwa kaga kiyasi kenan kuma annabi ya ce kullu muskirin kham wa kullu khamrin haram ko kuma ma ya zama matsalar wannan nabiyin yafi wancan kamar Allah ya hana mutum ya ga iyayen shi magana cikin bacin rai wala taqullahuma uffi wala tanharhuma to wanda ya mare su ba ya shi yafi hadari ko babu amma ayar ta ce kakka mari mamaka amma ka san dai marin ta haramun ne zunubi ne mai girma don duk wani nau'i na cutarwa gare su haramun to shi ne auka na aula biya kaga shi illan ma wannan nabiyin ya fi cancanta da ita al'iza wala tuqaddim aqawilar rijali ala nassi shari'ati kal ghalina idh jahadu zamu tafi a gurguje karka gabatar da maganganun mutane akan nassi na shari'a kamar wanda suka wuce iyaka da suka yi inkari su ce ai tunda malam wane ya ce kaza wannan duka ka bashi wala tuqallid wa kun fil haqqi muttabi'an kakkai taqlidanci kan makalkale ma wani malami ko wata mazhaba ka kasance ga gaskiya mai biyayya inna ittiba'aka falta'lam huwa ar-rashad bunka ga gaskiya ka sani shine shari'a idhil a'immatu bit taqlid ma adhinu manyan malamai ba su izini ai taqlidancin su bal hanawa suke lakin ridil mawrid al'adb alladhi waradu ka shiga guri mai dadin da suka shiga nassi na qur'ani da sunnan kai maka koya amma wal tasta'in bi fuhumil qaumi inna lahum basairan kam biha kam kam biha yanhallu min aqidu amma ka nemi taimako da fahimtar su wanda bata saba ma nassi ba domin wa'annan mutane manyan malamai suna da hangen nesa da ilimin muka wanda ke warware duk wani kulli kenan fiqhun ra'ayoyinsu ba haramun bane amma baka cewa kawai ni tunda malikiya nake duk abin da maliku yace sai na bi koda kaga karara ya saba mana sai to wannan shine aka hana wa a'lamu al-ummati suhbul ula hadaru mawaqi' ash-shar'i wat-tanzili wat-tanzil qad shahidu wanda suka fi kowa ilimi cikin wannan al'umma sune sahabbai na farko dinnan waɗanda sun halarci mene mawaqi'a ashara guraren da shari'a ta dinga aukuwa yana nufin inda wahayi yake sauka watanzila karshahidu suna kallo ake saukar da wahayi a gaban su adral anami bi tafsiril kitabi wa af'alir rasuli wa aqwalil lahu taridu duk halittu sahabbai sun fi kowa sanin manzon Allah sallallahu da tafsirin alqur'ani da maganganu da ayyukan annabi da suka bujiro daga gare shi daga su ne yafi cancanta kai koyi da su bayan annabi sallallahu alaihi wasallam fahimtarsu ta fi nesa da kuskure ko san zuciya ta fi kusa da daidai da kuma dacewa na'am